الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإحسان كتب الإحسان على كل شيء وعد الصادقين خيرا بصدقهم أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أصدق من وطئ الثرى وأحسن من تعامل مع الورى اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي التقى أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وأدوا ما فرضه الله عليكم من الواجبات وأحسنوا إلى خلقه لعلكم تفلحون عباد الله إن حسن التعامل مع الناس في البيع والشراء وفي أداء الواجبات المتحتمة على العبد القيام بها في العقود والمواثيق والبنود المتعلقة بالعمل من أوجب الحقوق التي يطالب بها العبد في الدنيا ويسأل عنها يوم القيامة فمن أدى ووفى أخذ جزاءه وافيا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن بخس وطفف لقي جزاء تطفيفه وبخسه كما تدين تدان إخوة الإسلام لقد أرشد, لقد أرشد الإسلام أتباعه إلى تحري المصداقية والأمانة والورع والدقة في البيوع وغيرها من الأحكام التجارية وأحاط ذلك بسياج من الضوابط الشرعية في بيع الإنسان وشرائه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء على ما أخذ على ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري وحذر الإسلام من كثرة الحلف لترويج البضائع وتنفيق السلع فعن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط فيوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan musulmi bayan godiya ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ma'abucin falala da kyautayi wanda ya wajabta kyautatawa akan kowanne abu kuma ya yi alkawarin alheri ga dukkan masu gaskiya a wajen mu'amalarsu muna gode masa muna yaba masa muna kuma tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa mun shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah kuma shugabanmu annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah shi ne mafi gaskiya a cikin dukkan wanda ya taka wannan ƙasa da muke yawo a kanta kuma shi ne wanda ya fi kowa kyakkyawar mu'amala da waɗanda suke a bayan wannan ƙasa ya Allah ka ƙara salaci gare shi da sallama Allah ka ƙara masa albarka da shi da mutan gidansa da sahabbansa ma'abuta ta ƙawa da tsoron Allah bayan haka ya ku bayan Allah ine muku wasiya tare da ni kaina cewa mu ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma mai riko da addinin musulunci haƙiƙanin riko da shi mu ba da abin da Allah ya wajabta mana mu bayar da shi ma'ana mu aikata abin da Allah ya wajabta mu aikata amanar da Allah ya ɗora mana a cikin ayyuka a cikin saye da sayarwa da kyautatawa a cikin hakan to lalle mu mai da hankali wajen aikata haka kuma mu sani in muka kyautata wa bayin Allah to Allah subhanahu wa ta'ala fa zai kyautata mana ya ku bayin Allah lalle kyautatawa a wajen mu'amala da mutane a saye da sayarwa hakanan wajen aikata abin da ya wajaba a kanka ka aikata a matsayinka na musulmi cikin alƙawura da yarjejeniya da abin da aka ƙulla na abin da ya shafi ciniki ko aiki an ɗauke ka aiki ƙwadago akan aikata abu kaza ko koyarwa a makaranta ko aiki a ofis ko kafinta ne za ka yi wa mutum aiki a kera masa wani abu kujera ce gado ne kayan fanisha da sauran abubuwa makeri ne magini ne kai duk mai wata sana'a duk alkawarin da aka yi da kai akan ka yi gaskiya to ka tabbatar da ka yi gaskiya din nan yin haka kuma shine cin nasara a rayuwarka shine abin da zai sa ka ɗaukaka duniya da lahira yana cikin kuma manya-manyan wajibai da haƙoƙi waɗanda a duniya za a neme ka da su domin in ba kai ba a iya kai ka ƙara a iya ɗaukaka sunanka zuwa ga wanda zai hukunci shugabanka wurin aiki don neman aladabtar da kai kuma sannan abin da ya fi komai muhimmanci shine gobe kiyama za ka tsaya gaban ubangiji kuma za ka amsa za ka amsa tambaya akan wannan amana da aka dora maka gaskiya wajen kasuwanci da gaskiya wajen aiki da zuwa wurin aiki akan lokaci da koyarwa a makaranta in kai malami ne a makaranta yadda aka nema a wurinka ba zama a gindin bishiya alhali an bar 'ya'yan mutane a cikin azuzuwa ba za a tambaye ka ran kiyama duk mutumin da ya bada ya kuma tsayu da abin da aka nema a gare shi ya cika shi sosai to zai samu sakamakonsa sakamako na alheri Allah ku ya ambata wa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan akwai wani sakamako ne na wanda ya kyautata in ba a kyautata masa ba ashe in ka kyautata to ba za a ɓoye maka sakamakonka ba lalle za ka samu sakamakon kyautatawa wanda kuma ya tauye haƙƙi ya yi coge ya yi ƙwange ya yi ɓoye ya yi cushe ya yi algushi to shi ma zai samu sakamakon wannan abin da ya aikata kama ta dinu tudanu irin yadda ka yi haka za a yi maka a duniya kana tunanin babu wani abu da za a neme ka da shi a lahira kana tsammanin ka ci ka tsira ka cutuwa ne ka ci haƙƙinwa ne kana cewa kai da Allah rabu da su ai kowa ma yanzu cutar yake yi kana tsammanin shi kenan magana ta ƙare Allah subhanahu wa ta'ala ko zai tsaye da kai ya tambaye ka ka yi cuta to za ka ga sakamakon cuta Allah baya cuta saboda baya cutar saboda baya zalunci shi yasa ba zai bari ka zalunci bawansa ba za a fito da kai gobe kiyama duk wanda ka zalunta an ce ka bashi haƙƙi kaza baka bayar ba to sai an nemi haƙƙin nan daga wurinka a gobe kiyama don a mayar masa kuma a ranar nan babu komai a aljihunka kai aljihun ma baka da shi baka mallaki komai ba yadda ka zo duniya haka za ka koma gaban ubangiji ba komai ba dukiya ba abin da ka mallaka la gida la kuɗi a banki babu bankin ya tashi don haka idan ka cuci wani daga cikin me za ka amsa kuma ka biya za ka biya ne da kyawawan ayyukanka sallolin nan naka masu tsada tsayuwar dare da kake in kana yi azumin nafila da kake yi sadaka da kake bai wa mutane to waɗannan ladan ayyukan ladan su za a ɗauko sai a raba wa duk wanda ka zalunce shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba iya girman haƙƙin yake kallo ba da babban haƙƙi da ƙaramin haƙƙi duk a wurin ubangiji sai an mai da su in naira ɗaya ce sai an mayar in naira biliyan ɗaya ce sai an mai da ita ta hanyar ayyukanka na kirki in ayyukan suka ƙare babu abin da za ka ƙara sabiya to sai kuma ɗebo zunubansu su da ka zalunta sai a loda wa mutum sai kuma wutar jahannama babu alheri duk ya ƙare don haka in mutum zai wa kansa wa'azi a wannan rayuwa shine ya kyautata wa 'yan uwansa musulmi ya zama mutum ne mai kyakkyawar mu'amala haƙƙin da aka neme shi a kai ya bayar kada ya zama cikin masu tauye ma'auni kada ya zama cikin masu cutar mutane da nuna cewa su masu wayo ne Allah ba a yi masa wayo ko a duniya akwai wanda ba ka yi wayo ballantana mahalicinka da shi ya baka kwakwalwar da kake ganin za ka yi wayo da ita lalle musulunci ya shiryar da mabiyansa zuwa ga neman yin gaskiya da kirdadan yin gaskiya da kwatanta gaskiya da riƙon amana da kuma ƙoƙarin tsantseni da kiyayewa wajen saye da sayarwa duk abin da za ka sayar ka tabbatar da ka sai da mai kyau in ƙwadago ne aka ɗauke ka ka yi shi yadda aka nema bisa sharaɗi ko a leburanci ko a menene kamar da muka ba da misali an kawo hukunce-hukunce an gicciye su an ajiye duk lokacin da za ka yi irin wannan mu'amala to wajibi ne ka duba abin da ya wajaba a kanka ka aikata abu hurairata radiyallahu ta'ala an ya ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wani zamani zai zo wa mutane mutum bai damu da akan me ya karɓi wani abu na dukiyar mutane ba ta halal ne ko ta haram ku duba fa yau shekara nawa da wannan maganar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu manzon Allah sallallahu ya ambace ta zamani zai zo mutum yana karɓar dukiya bai damu da ta wace hanya ba ce ta halal ce ta haramce wannan ba shi ya dame shi ba shi dai ya yi maganin bukatarsa ta wannan rana ko bukatarsa ta wannan mako ko bukatarsa ta wannan wata ko dai ta wannan kwanaki da yake ciki kuma ga shi halin da muke ciki kenan yanzu har yanzu musulunci ya tsoratar da yawan yin rantsa-rantsa a wajen kasuwanci ba a son komai ka rantse wannan abin nawa yake wallahi kaza ne tun ba a tambaye ka nawa kaso ba ce wallahi a kaza na sayo wallahi yana yana kaza ne a wuri na wallahi kuma kaza da kaza da kaza Allah baya son wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu ta'ala an ya ruwaito cewa wata rana wani mutumi ya tsaye da wani abin sayarwa a kasuwa yana rantsuwa cewa an ba shi kaza an ba shi kaza kuma alhali ba a ba shi ba ya ce mana kamar ya ce an ba ni dubu goma akan wannan abin in sai da shi naƙi alhali kuma ƙarya yake ba haka bane kuma rantsuwa ya akai ma'ana yana son wanda ya saurare shi ya ƙara wani abu akai kafin ya sayar saboda ya aukar da wani ya ji buƙatar ya zo ya yi ƙari akan wancan abin da ya ambata a saboda wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama faɗinsa a suratu Ali Imran innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila lalle waɗanda suke sayan ɗan tamuni kaɗan ɗan kuɗi kaɗan ɗan tukuici kaɗan da rantsuwarsu da alkawari da Allah su rantse da sunan Allah ba sa ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala da sunansa to masu yin wannan Allah ya ce ula'ika la khalaqa lahum waɗannan ba su da rabo a duniya khalaq bi ma'ana nasib ba su da rabo wannan aya tana da tsoratarwa akwai wani daga cikin magabata da ya fassara ta da abin da ake nufi da ba su da rabo shine kafirci suka aikata tare da cewa aikata zunubi ba kafirci ba ne amma inda aka faɗa in a cikin haƙƙin kafirai ne to abinda ake nufi lalle ba su da rabo domin kafiri shine wanda ba shi da rabo kwata-kwata a lahira in ba wutar jahannama ba Allah ya tsare mu sannan Allah ba zai musu magana ba kuma ba zai dube su ba duban rahama yawmal qiyamati a gobe kiyama kuma ba zai tsarkake su ba sannan kuma suna da azaba azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu ya ku bayin Allah lalle sauƙin hali a wajen saye da sayarwa yana cikin babban abin da shari'an nan tamu ta zo da shi ka zama mai haƙuri ka nemi albarkar Allah cikin abin da za ka sayar ba hankoranka da haƙilan sai ka tara dukiya ba shi zai tara maka dukiya ba amma ka nemi albarka ka sauƙaƙa wa al'umma in ka rage farashi domin mutane su fa'idanta ba ka cuci kowa ba musamman dai in kai baka cutar da kanka wajen ragewar ba ina jin wani labari kwanan nan wai ana cewa har rigima aka yi da wani bawan Allah don ya rage farashi ‘yan uwansa ‘yan kasuwa suka haikan a kansa kamar a cinye shi ɗanye’ ya zo ya rage farashi su ba yadda suke so ba la ilaha illallah ina rahama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ina tausayi ga al'umma wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana duk abin da za mu yi mu yi shi da rangwame ba a ce ka cuci kanka ba ba a ce ka yaudari kuma kowa ba amma ka yi abin da yake daidai kuma karka cuci kowa Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu in ka ɗauki wannan a ce misalai za ka bayar sai ka daɗe sai hudu ba ta koma duka labari amma asali a hudu ba karantarwa da misalai da tsoratarwa shine abin da ake yi da nassoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk kuma wanda yake aikata wani abu wanda ya ji zancen ya biyo ta kan abin da yake aikatawa to shine zai ɗauki izina cewa lallai da shi ake a kansa ake magana Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya gaya mana maganar annabinsa da yake cewa ya qaumi awful mikiyala wal mizan ya ku mutane na ku cika ma'auni da na sikeli da na kwano bil qisti da adalci duk abin da aka nema a gunka a harkar kasuwanci ka yi shi da adalci kwano ne za ka auna ka auna daidai kar a mole bayan kwano a buge shi ya ɗago wai a ce har mai gwangwanin gyaɗa da lokacin da ake yi gwangwani kenan in leda ce a yi ta haka duk waɗannan abubuwa suna cikin abin da Allah maɗaukaki zai tambayi mutum gobe kiyama kar ka tauye ma'auni haka nan kai ma'aikaci ne kar ka tauye ma'aunin abin da aka neme ka ka aikata na ayyukan da aka ɗora maka amana a kansu dukkansu Allah ba zai bari ba zai tambaye ka a kai wa ya qaumi awfu al-mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum kar ku tauye wa mutane haƙoƙinsu duk abin da aka baka na amana kar ka tauye wa mutane haƙoƙinsu wajen aiki ne a ofis wajen koyarwa ne a makaranta wajen kasuwanci ne da waɗannan abubuwan na saye da sayarwa dukkansu karka yi coge a cikinsu wala ta'fau fil ardi mufsidin kar ku zama kuma kuna barna a bayan ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambatawa a hadithin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya ce rahim Allah rajulan samhan idha ba Allah ya ji kan mutumin da yake in ya tashi sayarwa zai rangwame wa idha ishtara in ya tashi saye ma zai rangwame in shine mai sayarwa ya auna da adalci in shi zai saya aka bashi damar ya auna da kansa shi ma ya auna da adalci wa idha qada hakanan in ya tashi yin hukunci da alƙalanci ya zama samhan mai rangwame kada ya zama mai tsanani kada ya cuci kuma kowa a cikin wannan manzo sallallahu alaihi ya faɗi wannan hadisi na kamar da na ambata al-Imam Bukhari ya rawaito daga hadisin Jabir da wannan lafazi a riwayar Tirmidhi cewa yayi ghafara Allahu li rajul Allah ya gafarta wa wani mutum wanda kana qablakum wanda ya zo gabaninku kana sahlan idza ba ya kasance in ya tashi sayarwa mutum ne mai sauki mai rangwame baya son ya kuntata wa al'umma wa sahlan idza ishtara in ya tashi saye ma cikin sauki yake yin mu'amalarsa sahlan idza qada haka nan idan ya tashi hukunci ko idza qtaba in ya nemi a biya shi bashi in ya tashi neman bashinsa da yake bi a hannun masu bashi waɗanda suka karɓa abunsa to cikin sauƙi yake nema baya saurin kaiwa ƙara baya cewa a je a cakumi mutum baya cin mutunci baya gori duk haka ake so a yi mu'amala ka zama mutum mai sauƙi wannan kuma baya nufin ka je ka cuci kanka ya zo kuma har yanzu wata rana ku duba fa manzanmu sallallahu alaihi wa sallama a cikai kasuwanci da wani mutumi ya zo yana tsanantawa ga wannan mutumi ai ya zo kai yana tsanantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kansa kai wannan wane ne zaka zo kai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurara ni na karba haƙƙin sa ku yi mana hukunci in ne daidai ku bani gaskiya in yi kuskure ku bashi shi ma kuskuren sa aka tambayi wannan bawan Allah me yake nema me yayi abun yace ga abin da za a biya shi bashi yace aje a duba raƙumi wanda yake daidai shekarun wanda aka karba abunsa aka je aka duba ba a samu raƙumi daidai shekarun wanda aka karba abunsa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi wanda ya ci wannan ba na ƙasa da wannan ba shine sai aka ce ya rasulullah ai ka bashi abin da yafi wanda ka karba sai ya ce ai atuhu fa inna khayrakum ahsanukum qada'an yace ku bashi ba komai mafificinku shine wanda in ya tashi biya zai ba da abin da yake fiye da abin da aka bashi wannan kuma amma ba tare da sharaɗi ba in sharɗantawa aka ya zama riba amma in kyautatawa ne dan kai a ƙashin kanka ka so ka taimaka in ka zo biyan bashi ka ƙara ka ce wannan taimako ne wannan shi ma abin alheri ne Allah maɗaukaki ya saka mana da alheri a ƙarshe zan kawo mana ƙisar wani bawan Allah daga cikin kissoshi da malamai sukan faɗi na wa'azi da gargaɗi a irin waɗannan munasabobi wani bawan Allah ne daga cikin salihai mutanen kirki ya yi wasiya a shagonsa cewa duk mutumin da ya zo zai sai abu to in dai akwai aibi a cikin abun to a buɗa a nuna masa cewa wannan abun akwai aibi a cikinsa in an taɓa saya aka gwada aka dawo da shi ka faɗa wannan ba sabon ɗauri ba ne an kwance an gwada an dawo da shi amma dai irinsu ɗaya in za a rage farashi ma a rage ka yi gaskiyar ka faɗa mutum in yana so ya saya za ka ga yadda Allah zai ta tumbuɗo maka masu saye a wurinka amma in ka ɓoye to sai zama cewa ka cuce su sun gane cuta kuma a wurinka to labarin bai ƙare ba bari in gaggauta yana ya gaya ma yaransa inda aibi a abin sayarwa to ku faɗi aibi kowa ya san shi to wata rana sai ga wani bayahude ya zo shagon zai sai abu sai ya shi kuma mutumin baya nan sai ya saya a wurin yaran sai ya sayi abu mai aibi ashe abun ba mai kyan aka bashi ba kuma sai ya tafi bayan ya tafi shi ne sai ɗaya daga cikin yaran yake cewa ɗayan kai da Allah wannan tun da ba Yahude ne ba sai mun nuna masa ma aibin abun ba rabu da shi meye wani ba Yahude suka ba shi abun marar kyau kuma ya kama hanya ya tafi sai daga baya sai mai gidan ya dawo mai shago ya tambaye su ina tufan nan ko yadin nan marar kyau din nan suka ce ai sun sayar wa kuka sayarwa suka ce wani ba Yahude muka sayar masa da dirhami dubu uku amma kuma ba mu nuna masa aibin ba to shine mutumin ya tambaya ina ba yahudan aka ce ai dama akan hanya suke kuma ya tafi mutumin nan mai shagon ya kama hanya tiryan tiryan ya bi waɗannan ayari na yahudawan sai da ya je ya samu wannan ba yahude ya ce masa kai ne kasai abu kaza a shagona kasai kaza kasai kaza kasai kaza to kai haƙuri da Allah ga kuɗinka ba mai kyau aka baka ba shi ne sai ce kai kuma menene abin da ya sanya ka aikata haka sai ce musulunci ne yasa ne haka mu addininmu ya koyar da mu kar mu cuci kowa ko musulmi ne ko ba musulmi ba shi ne bai hudun ya ce to ai ni ma dirhami dubu ukun da na baku dama na jabu ne ni ma niyyar cuta na bu sai ce amma saboda wannan halin da ka yi ga sabon dirhami dubu uku kuma sannan ina saka maka da ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yanzu me yafi wannan an dawo masa da kudinsa daidai sannan kuma ya zama sababin mutum ya musulunta don haka kai bawan Allah in za ka yi mu'amala da mutane kyakkyawan halinka ya isa ya zama sababi wani ya musulunta wani ya gyara hali mai ƙarya ya daina mai cuta ya daina saboda ya ga kai ma kana yin abin da yake shine daidai amma in kowa zai ce ai haka kowa yake to shikenan kuma mun halaka mun lalace Allah madauki ya tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك الله كجارة من زكاتم الله كدورا مو أكن زكاتا ما سسألكي ما سسن غسكيا ما سسن أما ما سلقوا دا أمانة masu kyautatawa wajen mu'amala ya Allah kuma ka saka mana in mun kyautata ya Allah ka tsare mu daga cutar kowa a rayuwarmu Allah kuma ka tsare daga a cuce mu ya Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka kyautata mana tattalin arzikinmu Allah ka ba mu zamantakewa ta alheri da junanmu Allah ka ƙara mana son juna Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ɗora su akan tafarki Allah ka nuna musu abin da yake shine daidai duk abin da ba daidai ba Allah ka kade su daga aikatawa Allah kuma ka ba su nasara cikin abin da suka sa a gaban su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin qumu ila salatikum yarhamukumullah